إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗurinmu a markas ahadu suna da jama'a wanda ke ngwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yi muna laraba hudu ga wata na jimadar akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ashirin da tara ga wata na harko shekara dubu biyu da ashirin inshallah yau za mu tashi sabon babi na adjamu baina salatai fil hadar wa safa hada salloli guda biyu a cikin gida da bulaguro wanda wannan iya karantar da mu da wannan mas'ala ce sananna tunda malamai magabata sukan samu saɓani a halin da ake jami'in biyu a bulaguro ko a gida wasu na ga a gida ba za a yi ba sam wasu na ga za a yi a gida a halin damana kadai kuma shi ma kamar da imam malik a malikiya da manan ma sai dai sallar magarba da isha amma za mu ji nasoshin hadisai yan wani shi ne wannan fikihun mai sauƙi ta magabata malami zai littafin fikihu kan wata mas'ala duk abin da zai gaya maka zai kawo maka dalili madogarar shi da ya ce kaza da ya ce kaza ga abin da ya dogara za ka idan aka samu wani lokaci abin da ya dogara ba zahirin nassin ba ne ba wata fiƙihu ce a kan nassin hadisi a wani lokaci akan samu zahirin hadisin haka yake wani lokaci zai yi madogara da wannan hadisi hadisin bai inganta ba da yi nisa samun gidan saɓani wajen malaman a cikin almajar maza ba da malaman nasu kansu to amma dai abin da yake da daɗi duk abin za su maka za su kama dalilinsu ba kurin a cika kaba da hukunci halaka haram ba sama mai madogara da aka halitta ko aka haramta shin daɗin fikihun magabata saɓanin daga baya abin da ya ƙari ilimi ya yawa za a cika littayi da kalamomi masu wahala ganewa ma a yi littayi babba duwan hukuncin addini a ciki babu aya za a kama gaba hadin za a kama ka wanda wannan iya wahala ga wanda ya gaskiya an ba mutum biya nisa cikin ilimin da yawa manan abu ne mai sauƙi hanyoyin cikin magabata an su kawo ga ayata ga hadisi na yakan yi ka ɗauka kan yi ka ture ta hanyar dalili ba amma dai da nace kaza ga dalili yanzu wannan mas'ala da za mu tattauna a kanta insha Allah mas'alar haɗa sallah kenan a zuhur da al'asar ko magariba da isha yau za mu yi darasi na talatin da biyar babin jam'in bin salatai a cikin mutane na motsa ta imam malik kai muna ga littafin ta motsa ta imam malik baban hada sallah guda biyu a a gari da bulaguro kuma darasin mu na 35 insha Allah to wannan tarjama da imam malik yayi ka dalilin da zai kama kan wannan mas'ala ya fara cewa haddathani yahya an malik عن داود بن الحسين عن الأعرج عن أبي هريرة أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kana ya jama'u bainar zuhur wal asar fi safari ila tabuk hadisin farko da imam malik ya kawo iya ba da labarin daga abu huraira radiyallahu anhu abu huraira iya ba da labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana ya jama'u bainar zuhur wal asar iya hada ya kasance kenan halin shi ne yana hada tsakanin azuhur da la'asar fi safarihi ila tabuk cikin bulaguro da yi zuwa tabuk wanda wannan mai fa'idar an bato tabuka duk da an san bulaguro da yawa iya ƙasarin sallah nan kawo tabuka magana ce kenan kusan ƙarshen rayuwar shi don nan tabuka an yi ta a shekara ta tara da hijira kenan kusan shekara ne allah mai cikawa kenan a ƙarshen rayuwar shi ne bulaguro ne na baya-baya ma amma ya yi haɗa sallah guda biyu a wannan tahiyya da yi zuwa tabuk nan ya haɗi mana kenan a hanya cikin bulaguran to za mu ga shin maganar a hanya ne kaɗai ko a can ma'an sabka kuma nan babu wani bayani jami'i sudi kusa akwai wanda cikin masarautar ta malikiya suna kawo cewa heri a jami'u suri jami'u suri wanda duk da ina gata ibn abdulbar haka imam hattabi sun ture wannan hujja ba wata madogara cikin shafin na zarkani ya kawo dalilai na ba wata dalili da za a ce jami'u suri kurin jami'in sallah bi imma taqdim imma ta'khir imma a hada azhur asar a lokacin azhur shine taqdim mene takadima an gabatar da la'asar an kawo ta an jayo ta an maido ta lokacin azuwar shi takadim kenan an gabatar da an ga an jayo la'asar an kata lokacin azuwar shine jama'a takadim jama'a ta'khir a jinkirta azuwar a kai ta lokacin la'asar ko a janyo isha a yi ta a lokacin magariba shine takadim ko ko na ta'khir a kai magariba lokacin isha a ga masu ayyuka su abinda yake suke ka jami'in suri wayanda suke hudin shi cewa zan jinkirta a zuhur sai na kai gab da ƙarshen a zuhur da irta da a zuhur ina ƙarewa la'asar ta yi sai haɗa la'asar a cikin farkon lokacinta bayan da imam zarkani na wani malaman su bin abdulbar su bin haɗari suka ce wannan wani abu ne wanda yake ya sa'awa da sama hakin sauƙi na addinin musulunci suka ce domin wannan mas'alar jam'i suri ba ga jahilai ya ku bai ga maganar mutane a malamai ma ko malami da yau kamar zai iya tsaya ya haddade maka na an zo gab kashin an zo daga gabkin shi kuma ga harkun al'asar tuna abu ne mai wahala gasi ko ga malamai rai ba kawo addini da abin da ke baiwa ga kowa a malamai mace ba kwa zama ka bayanin ba ya zaka iya gane balle a ce lokacin ba mantar ba mun da za ku mantar ma tun da ba mantar ma a ce wai daidai sauran ka hudu azar ta kare ka tashi ka kama ka kare da azar ta yi tuna abu ne da ke zai wahala haka ta gaskiyar magana kuma ga nasoshin hadisai sun yi bayani karara ya yi a zuhur da al'asar a farkon lokacin a zuhur ba wani tawili na san hannun karar sun inganta kuma haka ya kai a zuhur a cikin lokacin la'asar haka ya tabbata ya yi magariba da isha a lokacin farko na magariba haka ya tabbata ya yi magariba a cikin lokacin isha ta shiga haka wannan kai zan ba kai wahala sai abu ɗin ɗaya abu ne wanda baiwa zai wahala kuma ba nassin hadisi ba ne ba fahimta ce kuma ta saba wa nassin hadisi karara kuma da abin da yake mustahil iya da wahala yi ma gani don haka kurin idan muka ce jam'i kurin haɗa sallah guda biyu imma a harkon lokaci na takadim ko ko a jinkirta na ta'akhir kurin shi ne nan dai kun mun karanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sallar azhur da al'asr a bulaguro da zuwa tabuka shikenan kuma hadisi ya inganta kan wannan dauka wa haddathani an malik an abi zubair al-makki an abi tufail amr bin wa'ila anna mu'adh bin jabal akhbara أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال abin da ya mutsami koma fasara abin da ya wuce baya abin da yake ruwayar cewa mu'az bin jabal ke ba da labarin cewa shi sauran sahabai ke sun huta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ama tabuk a shekarar da aka yakin tabuk a wannan tahiyar suka yi ya ce fakanar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jama'u bayanar zuwar wal asar yana hada tsakanin magariba kai tsakanin az-zuhur da al-asr wal maghrib wal isha iya hada tsakanin magariba da isha haka yake a cikin tahiyya da a tahiyyarsu qala fa akhara salata yawm wata ya dan jinkirta sallah bi hutu ba summa kharaj ya hutu daga cikin inda yake nan bayan tabbatar ma anya hanya kuma ne so ka maka a gida ma a zamne mana ba gida ba a bulagoran suna sabaki a cikin taimasu kusa akwai masu ganin cewa ba a yin jami'i har ma kasar in an je gari an je masabka na iya sabke a inda aka sabka kusan wani kwana 20 sai ta buka wani kwana 20 ya ta buka iya jiran iya jiran su ba wani kwana 20 yayi amma yace ya sun makara ya huto bayan dan ja ya huto fa sallar zuwa wal asr jami'an ya gama a zuhur da la'asar gaba daya ya yi su kuma a sarfe ki sun madaka ne sake shiga nan shiga cikin haimashi ta aka mashi ƙubba shi ta aka wani yake abu sun makarar ya sake hutawa bayan a zuhur da la'asar fasallala magariba wani isha a jami'an ya sallaci magariba da isha su ma ya yi su tare dan dai an yi jami'in a zuhur da la'asar da magariba da isha kuma ana masarki magana kenan sun makal bayan ya yi sallah kenan ta magariba da isha sai yake ce musu innakum sata'atuna gadan insha Allah aina tabuk wa innakum lan ta'tuha hatta yadha an-nahar faman ja'aha fala yamassu mimma hiya shay'a hatta ati فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والآن تبد بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا هل مسس هل مسستما من مائها شيئا فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عادوا فيها فجرت العين بماء كثير فاستسق الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا abinda ya yi bayan sallatar magarba da isha sun makala kuma ya ce musu innakum sata'atuna gadan insha Allah aina tabuk ya ce in Allah yarda gobe za ku je wajen ido na ruwa ko gulbin tabuk wa innakum lan ta'atuwa hatta ya nahar ba za ku isa wajen aina tabuk sai lokacin da rana lokacin wallaha rana ta daga ya ce to faman ja'aha fala masu min ma'iya sha'an duk wanda ya riga ya je ya kai riga mu zuwa duk wanda ya kai wajen wannan ruwan kai ya taba komi daga ruwan an tabuk hatta ati sai na je ko ka je ka taruwa kai hakuri eh na je haka ya sanar da su ya musu kashan taba wannan ruwa har sai shi ya je sallallahu alaihi wasallam in ji mu'azu ke cewa faji'inaha waƙar sabaka na ilaiha rajulan mun je wannan aina tabu amma wasu mutane biyu mazaje guda biyu sun rigaye mu sun rigaye sun rigaye zuwa wurin da muka je wal ainu tabitu mi shaybi mai idan iya kado da ruwa kadan ruwan kadan ne kware ma sai fasa'alahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallama ya tambaye su hal masastuma min ma'iha shay'an shin kun taba wani abu daga cikin ruwanta kun sha ruwa sai faƙala na'am suka ce e mun taɓa fasabbahuma rasulullah salasalam zan Allah nan an ce zage su ya gaya musu baƙaƙe maganganu shi zagi ya gaya musu baƙaƙe maganganu ya musu faɗa an gaya mu nan mama kurtubi ne ramula ke cewa wannan ya kantar da mu wannan mai dalilin zagi yakan yi iya wasu munafukai ne ko kuwa an munafukai ne kenan la'anta su ko zagin su gasa kan magana zo daidai su idan kun ba su bane ba abu ne dai sananne manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce iya da wata addu'a na da yake ce ya Allah ni mutum ne daga cikin ɗayan adam ina zahi ina ina magana mara kyau mana ina zahi in yi magana ce dinar da ne zahi Allah a cikin bacin rai na zagi wani na la'anci wani cikin al'ummata Allah ka sanya wannan la'anta tawa gare shi ta zama tumshi tsarkaka da rahama da gafaraka kenan wani aka samu za yi magana mara in yi zafi yi magana mara daɗi amma ka san a can akwai addu'a wadda manzana ya yi wa musulmi masu imani in mai imani ne kudin zahin zuciya ne sa ya yi to abin maimakon azaba rahama ce gare shi amma muna hauki ne ta je daidai ko kawuri rana kenan ya ce manzan salama ya gaya musu maganganu ya ce wa ƙala lahuma masha Allah an ya gaya musu abin da Allah so ga musu ƙwarai ke ne ya faɗa ƙwarai bai dace ba an jaɓa wajen ya ce sun magharafu bi aidihi min al'ayin kuma sai suka aka ɗan kamfato ruwa jama'a ke suka ɗan aka ɗan kulkulo ruwa kaɗan ka ba ruwa ɗan kaɗan ruwa aka ɗan kulkulo aka ɗan kulkulo da hannu da ana ɗan kulkulo kaɗan ruwa kaɗan aka haɗa ruwan ɗan kaɗan a wuri guda haka sai manzana ya zo wajen ruwan nan za mu ga wata mu'jiza ta nasara sama dan kadan aka tara da ya zo wajen ruwa summa ghasala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi wajhahu wa dai zana sai wanki huskar shi ta wannan daro dan kadan ya wanki huskar shi ya wanki hannuwan shi summa adau fiha sai mai da wannan ruwa da ya wanke huskar shi da hannuwan shi guda biyu sai mai da cikin wannan ruwa dan kadan kurin kai tsaye fajratul ayn bima ka kun he ruwa kun bubgogon ruwa ya kado na ido sai ruwa ya kado mai yawa daga cikin wannan dan gulbi wanda da ya tsaya ana aka ana ana kina akwai mu'jiza da Annabi sallallahu kuma nan ba mu'jiza muke nan labarin duk da maganar sanin hanya sauran su dai masa labarin wani abuwa ne wanda biji bada amma zai masa labarin kaza gobe za mu je da wanda bisa ne ba amma yau labarin hallocin za ba kai wannan wurin masu imani daman baiwa wanda ya saji wani magana a ce je sha to amma yakan yi wani haukai ne yakan yi kuma cewa labarin bai kai musu ba na magana su su ji ba an ce ka sha ruwa su dai an sha ruwa ta kawon tahiyar ce yake basa labarin cewa a cikin daren yau iska za ta kada mai ƙarfi kan wanda in ji iska kan wanda ya tashi mai ta yau daga Allah ka wanda ya motsa ya rasa labari kawai cikin sayar bukari sauran wurare kunin can kwari iska ba ta zo ba ya labari za ta zo cikin iska ta bi ƙarfi za ta zo iska in ta zo kawai da ta shiga inda yake can cikin dare iska ta kaɗo kuwa yau na tsaye gumi tashi ba ya tashi ba haba can a wajen dutsen tashi ne za ta samu shi ta kai can ta buga shi da dutsen sai ta yata da shi zai haba kai ma to yanzu dai anan magana ta cewa anan sarar kenan ya je wannan wuri ya gwada wannan murjiza tashi ta ɓuɓɓugowar ruwa ya ce wannan da ya ce fajarar ainihin bi ma'aikar sai idan ya ɓuɓɓugo fajarar ba ta kaɗo a fajarar fara idon ya kado bi ma'in da ruwa mai yawa fastasakan nasu mutane suka sha suka sha da dabbobinsu kowa ke ne sha aka koshi sun maƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yin zan kice maka kice mu'azu yushiku ya mu'azu ya mu'azu sauran kaɗan ya kusa kenan ba da jimawa ba in talata bika hayatun in rayuwa ta matsuwan ka tsaurai an tara ma hawo na ƙadamun a jinana wannan wurin za ka ga an cika shi da garaki za a yi idon kenan zai tabbata ya zama garaki wurin inuwa da kiwo da sun sabai ka ce wallahi haka muka isko da wurin ya zama wajen noma noman rani haka ya tabbata ga baya ya cikin murya ta gasa nan duwan dogon hadisin dai ya kama shi albin jabal mun an imam malik ya kawo na ruwayar abin da yake da alaka da babanmu da mas'alanmu ta sallah guda biyu shine an hada tsakanin zuhur da la'asar an gama magariba da isha kuma a inda yake a zamne a masabkin shi nan kenan idan bulaguro ya kama ka tai wani gari yadda kake da dama ka yi ƙasaru haka na da dama ka yi jami'in sallah ilayenwa bambancin ƙasaru da jami'in sallah ita ƙasaru an ce azima ce jami'i kuwa rukusa ce mai suka ke ajiyar kama cikin fatawa na ibin taimiyya na mawallah haka dama cin malamai suna suna magana ce bambancinsu ita ƙasaru ƙa'ida ce kuna a bulaguro a zuhar biyu ce la'asar biyu ce isha biyu ce wannan ƙa'ida ce korin haka tallar take wannan ƙa'ida haka yadda a gida za ka yi hudu a zuhar la'asar isha haka abu laguro biyu ce ba bukatar wani ci ai ba mu taba da niyyar kasaru za ka zama abu laguro ai ne bunda ko ne ta da gida ba kasu to a gida in za ka yi kacin nan sai da zaman gida za ka sale a zuwa gida kace nan ne sale zaman gida amma ka wadi to yanda a gida ba sai ka ce ba nan ne sale zaman gida haka a bulaguro ba kai sale sale bulaguro ba wata mata kuma kai tsaye kana bulaguro sallar gabi ce kana gida hudu ce shine kur azhar hudu da asar hudu isha kana kana gida kana bulaguro kurun bibi ce ba kada kunna da gida ba ba bukatar kada kunna da gida kenan wannan shine kenan azima ita ka'ida a bulaguro kudin raka'a bibi ce ta azhar al-asad isha da da azhar al-asad isha amma ita jami'i dama ce amma sauki ne me yasa ba a samu ba ruwa tabbatatta daga manzon da Allah sallallahu alaihi ba a samu ba iya cika sallah a bulaguro amma an samu a bulaguro wani lokaci yakan raba sallah yayi ta ba jami'i ba kenan haka jami'i bukata ce in ta kama in muka bukata shi kenan ka haɗa ke ta zama ga ruwa mazala ya zo wani ya azar ya wai kama ta yi abu bai haɗa sallah ba wani lokaci amma ita kasaru ba a samu ruwa ya bar ga manzala ta tabbata cewa ya raba sallah ya ya kasar ya cika sallah bulaguro ba a samu ba shi yasa idan aka samu matsala ta sun bin afan sun bin afan hatta aisha sun yi wani tawili sun ɗauki suka ƙin sallar kasaru a ta'amina na manzan Allah hatta in ya zo aikin haji duk da asali dan makani ta sauran sahabbai haka masu cewa kamar je garin bulagoro ya zan yi a an kaje in dai kamar garin ku ka koma da aiki wani gari ko kasuwa ka kaura wani gari da iyalanka yanzu ka zo garin da aka ahe ka bulagoro kake ko ana aka ahe ka da uwayen komi sai dai ba uwayen ka ba sai dan kai da mace uwar gida in kana uwar gida misali kana gari biyu a ko masu mata biyu ko kuma a wannan garin daban da kake harka ba laifi ba musulunci ba kai mace a wancan garin kai a wancan garin da ke zuwa kana harkokinka ko mai aje mace don suna kawo magana cewa an ce wace bita balaguron da daban ne da balaguron hanya kana kai ta ka aje ta amma tana can ba lahi tana can wani gari tana wani gari da kai can mata kace a kona ba musulunci kenan in mata kana da gida biyu kai da ka kasan sallah a hanya an gaje can a gida kake an ka zauna a gida kake ba kasar sallah don nake gida biyu bai kasan sallah a kona gari ko ku irin misali masu suna aiki a wani wuri amma sun kasa kai matansu irin ake zuka mazan kakin sai difa saboda tashi hankali baka iyalanka to ga difa garin ka baka san sallah in ka aikin ka haka in ka zo nake zaune matarka sai akwai matarka a garin na baka baka san sallah idan ka san sallah a hanya eh garin ka biyu ne yanzu can da garin aikin ka nan garin matarka kenan shine magana da shi ga magana kasarin sallah inda na kace inda mutum yake da iyali bai kasar sallah usman bin affan ya wannan fa'inta shi gama sallah zai cika sallah amina ai ba zan sallah bai cika kasar yake a nan abdullahi bin mas'ud ya magana kware ce ya za a yi ita a wannan wurin na sallah da manzon Allah sallallahu alaihi na sallah da Abubakar na yi da Umar duka sallah cika nan kasar suke ga zaka cika cika shi shi kun cika zai cika aka fafata aka fafata to Usman da Abdullahi bin Mas'ud kurin Usman yarin jayi fiqhin shi kurin shi kurin cika yake Ibn Mas'ud sai aka tare sallah bayan an fafata an tattauna sai suka ga Ibn Mas'ud kuma ya bi Usman an yi wannan sallah suka ce ya kai ka ibta sun musallata ma ya aka yi ka aibanta aikin shi kuma ka yi sallah tare da shi ya ce alkhilafu shar saɓani shari ne yanzu wannan a ce ibn usman sun sami saɓani a kowace babba a cikin al'umma na an ta kake nan gudun wata fitina babba ya ya yi lafi ƙarami ya dangana ya dangana tun da saba mashi ɓanni ta yawa ya ce saba ma usman abin zai zama babba ne he dangana ya bi usman aka yi wannan sallah amma ba dan ba ya yarda ko kwa daidai amma shi fikin usman ce kaga wani gantar da kai sahabi ya kan iya fatawa ya kuskure wani kuma iya ita bai yarda ba haka bane ba ya dubi waye mai kashin hujja suka magana don suna ga usman ya armeni a nan da sauransu da inda armeni ya ba fata labarin su ya yi rigima ibn sa ya san sanin ga adan armeni ai ga ba ce kadan balabaro ne tun dai wannan Allah Allah musulmi su tawilu su ne fa inta su wallahi Allah shi dai abin da yake tabbas manzon sallallahu alaihi wasallam bai cika sallah a bulaguro yanzu dai nan mun dauki wanda hukuncin na jami'in sallah a zuhur la'asar magariba isha a hanya da an an je masarki kuran za mu je mai ganin jami'in kasaru jami'in ce muku jami'i shi dama ce in ka zo ka isko limami mazamni shi jami'i ke amma an ba da dama ɗan bulaguro ɗan bulaguro an ba shi damar ya bi mazamnin gida a yi tsalla ko amma ya cika kuma suna ce kwanci abdullabin abbas a kuna abdullabin umar wanda cewa za ka zo mutu ya zama bulaguro ya zama ya yi shi ɗan bulaguro ne bai binku a suna ya ka bi ko kana ƙasar tsallaka ka isko liman mazama da tafiya sallah ba ka shiga gaba ga sallah ba tunda ba ka bi aminu mumini ne ba inda aminu mumini ne shugaba ne yayin sallah ko na amma duk ko mun ilimin ka ko mun ilimin ka zo gari kaida iya cin abin mashhur hasan cikin tarihi wani balik ya katar musallin na mashhur ya kawo nan cikin kurakurai da ake a yanzu he ba ko yanzu a bashi liman da sallah gari ya ce a shi ma bi zai bi zai ya cika shi sunna shi kenan akan haka ya ce idan asalin abin ruwaya da Abdullah bin Abbas amma tambayar amina don ganin shi mazaunin maka ne abdullahi bin abbas alhazin ce suka ce ibn abbas iza kunna ma'akum a tamamuna wadda da fi hari na kasar na suka ce suka kira shi abdullahi bin abbas ya wannan hebron cewa in muna tare da ku cika sallah miki ganin ku yan gari ne amma koma masarkin mu sai mu sai mu kasar sallan mu sai ta wannan suna wannan sai ta musu wannan suna ba makasin sallama suna suna annabi haka take sahabi gwada suna annabi kenan a wajen marfu'i ne kai bin abba ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka take dan bulaguro zai bi mazamanin gida ya cika sallah ya hudu in ta kama tsakanin shi da dan bulaguran shi kuma sai anan sai ka sallan sallah haka take har irin ka zo kai kana bulaguro ka samu liman mazamni raka'a biyu sauran biyu ko ka zaka ce shikenan wani abdullahi bin umar tambaya abdullahi bin umar aka mai tambaya abdullahi bin umar cewa na zo ina ina bulaguro ya ce na zo na samu limami mazamanin gida a raka'a biyu ta ƙarshe amma ni ɗan bulaguro ne abdullahi bin umar ya kalle shi dariya ya ce sai ka ci kota sai ka ci kusa tun da kafin liman mazamanin gida sai ka ta koma an tashi sai ka ci gobin yi daga baya ta amma kuma da kanin an ga koma can gida can abin kai kai kasarin ka amma ana ya gaci kota wanda na tunan bi shi ma bi ce ko ya bi shi duk da akwai fikihu ta ibn hazan haka imamu shokani su sun yi fikihun cewa ɗan kabin lima kai ɗan bulaguro idan kabin limami mazamanin gida za ka yi raka'a biyu ka zamana ka jiraye shi har ya kare wannan fikihun su ce ta saba ma hadisi ingantacce na sahabbai kuma hukuncin marfu'i haka zan bar musu kawansu Allah garuta musu sai da wani huwar ta inganta ta inganta wani huwar da makari da makari ta labarin tabuk sai ya ce wa haddathani an malik an nafi anna abdullahi bin umar qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء abdullahi bin umar kibar labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi idan iya gaugawa tahiya ta yi tahiya kinan bai san bata lokaci iya hada tsakanin magariba da isha wannan hadisi bukhari ya kace muslim kawo shi shine fiqhin imam malik wanda yake cewa ba a yin ba a yin ba a yin ba a hada sallah sai tahiya in ta zahi misali kenan kan wani magana in zan fara tahiya daidai zawal bai wa in jami'in sallah tun tahiya ba ta zahi ba ba ta fara wannan ma wance wannan fikihu za mu ga hadisai balle a gaba sun zo karar a hili na manzan Allah zai zo daidai zawal ya gama sallar kuma ba a fara ba ta zahin ba a takaice da nufikin wannan an yi ba ba ibada ba amma kuma bai hana kuma a yi wancan ko ne ya yi ba hadisi ya da kuma ya tabbata amma wai ba sai ba tafiya in ta wani ba ya tabbata iya yi farkon tashi ma ya jami'in sallah amma na abin da shi karantarwa kurin annabi sallallahu alaihi wasallam idza ajala bi in tahiya ta yi gaugawa ta yi zahiya kace ya jama'u bainal maghrib wal isha iya har tsakanin magariba da isha kuma ruwa ce da imam bukhari ya roto haka imam muslim ya roto وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال, قال مالك أرى ذلك كان في مطر Allah gafata min malik Abdullahi bin Abbas ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla zuhur wal asr yayi sallar azhur da al'asr da magariba da isha gaba daya ko ce gama ta ita kana yayi azhur wal asr yayi magariba isha ya hada su kuma wannan jami'in da yayi babu tsoro a ce sallar ta tsoro ba a balaguro ba kenan a gida shi ne a nan imam malik sai ɗauki magana sai ce mata wannan totun da an ce ba tsoro ba ba balaguro ba kenan dalilin ruwa ne haka ya imam malik ce ɗan wannan masala akwai ruwa a cikin sai musulun ta fi labin abbas nan kamar da mawazar ƙani haka ibn abdulbar suke raddi ga wannan magana ta malik ta cewa akan ruwa ne kenan anan imam malik bai yarda ba a yi jami'i a gida in ba da nuwa ba kuma shi imam malik a ruwan ma sai in da magariba da isha ne ba a hada a zo la'asar ba yinsu haka fi shi take to a nan ganin cewa ruwa ta inganta ibina ba ya ce fi gaira haufin wala matsar a can cikin sai musulmi shi ruwan da tura imam malik sai ibn abbas ruwa ta inganta sai babu babu ruwa babu ruwa ya ruwan ya tura shi babu ruwan babu ruwa ma ta yi ba ruwan ma kai jami'i wannan shi malamin suka cewa jami'i na haja na bukata na uzuri a ruwa ya imam muslim da abdullahi bin ibada da wannan labarin na manzana sallallahu alaihi wasallam ya hada sallar magariba da isha da azur al'asar a madina babu tsoro babu ruwa suka ce ma za a rada bizalin ta wani abin da ya meke ne mai manuwa a gida babu tsoro babu ruwa kuma haɗa tsalla alaƙar an ce tsalla kocin lokacinta ya ce a rada allah ya hurja ummata sauƙi ne a halin darura annabi ya so ya ɗoke wa al'umma shukumci na ce shi na ce nan kenan duk wani abu daga nan kamar shar'anta abu ne kenan duk inda dalili na uzuri da zai gito muku haɗa sallah yin ta a lokaci daban-daban zai kawo matsala kuna da dama ku haɗa ta ku yi su tare ko a gida ne in ta kama irin misali akwai wanda misali ta darura ta aiki in ya bari misali ya ce misali zai je ya yi kowace a lokaci misali ɗalibai mutum zai shekara nawa iya karatu an zo jarabawa awa biyu ne ko awa uku sai ba ta mai duk abin da ya shekarun baya in ya ce sai ya hutu ya ta lokaci kaga irin wani halin kina tana da darura ya ka zo ka yi jami'in sallah ko ta kajin ko ta kaje ka shiga da su kamshin sabbin taimiyya cin fatawa iya kawo hatta da ma'aikata na aiki na kwadago da aiki in yi tabbata raba sallar zai kama asarar aikin ka ko a kore ka kan matsala kana gama ka je kai cikin fatawa na bin cin sabbin taimiyya haka cikin cikin sabbin sunna duk sun kare masalolin duk wani aikin zai zama darura in ka ce ka raba to musulunci iya sauki a wannan halin darura an baka dama ka haɗa wannan sallah ka ita haka mara lahiya wanda ɗan kawo hankali ya gushe haka ma cuta ta cuta wani shiga da hankalinka wani shiga kawo da hankalinka raba sallah zai zama matsala to wanda yake bai lahiya iya samun wani matsala ta nan ta matsala ta ce ko ce ta lokaci shi an ba shi dama ya samu kanshi ya yi ta ya gama sai yi su tare wannan shine sauki na musulunci kan ke wancan na kuma sai haka makon dalili ba da ba dalili yanki kuma tana annabi yayi a shi a sabon da ya kawo ruwaye yayi magana dalilin doki kumci na gauna ta aya ga ruwa cikin sai musulun ana ana sallah haka makon ba dalilin komi gurin an gama garba a sallah asa ko in ba dalilin komi a shi a mishabin ya magana akwai dalili shi ne ta izna zaka fikihu ka yata akan aqidar salafus salih kaka saba taka da wannan tabbai cikin aqidar magabata kullum zaka san haka na kun ba dalilin komi kun zo ya zalla asa kun tayata a ba lokacin su ba wani sa'awa fiƙin magabata salifar sali amma da dalili wannan kana dalili akan dalili uzuri ya gito wani dalilin uzuri aka baka damar haɗawa wani ba yanke da abin zai ka kumci in aka ce sa'araba a kwace a lokacinta kan wani magana ne to zai nan kenan shi imam malik iya ga sai in da ruwa ne kuma da caɓi da ruwa kuma cikin dare amma da rana ba za a yi ba wannan kuma lawalan mu dai mun ji dai na da sai haka kuma nan an wata ruwa ta musulun iya karantar da kai cewa ashe sahabbai abu ne kamar sananne da ya ce da ya ce mingera haufin wala mata kenan abu ne sananne yadda ake hada sallah a halin tsoro a halin damuna kenan an kenan ake sahabbai da sun san hada sallah a wannan lokacin kenan akwai hada sallah daman dalilin ruwa kuma ruwan ba a kaba wani ruwa na dare ko na rana kun ruwa aka ce kuma cewa ana magana ruwa hadiri an ce alwaki almutaqi hadiri kurin abin za mu ga alama wannan gadangadan wannan kurin hadiri in yi zo ba za mu kuma ba misali ko iya zubowa a ba da dama aka ce a watsi a dawo akwai matsala irin wani halin kun sai a ga musalla a yi sallah guda biyu in dai akwai bukata eh amma idan aka ce misali kullum ce ba za a yi ba ba ta dole ya yi nan ba shi ba irin ba ce irin ka ba ce wannan irin ka ka kasaru ta kai kasaru amma jami'i idan limin ce ba bukata a yi bukata dole ta yi eh jami'i rukusa ce dama ce ana iya da ibari wanda lili misali sai iya misali iya misali ana karatu misali ana karatu wani ce dole ya a bari da mi ne mi karatu mun kara yi daga mi misali ko ana ka so dole misali matsala kan ana karatu ya ce a muna iya tabu mu jami'i ko ba karatun ma me yi ta me so ya dawo eh ko yawa ko ruwa tsaka kayan kayan abu duk yawa mamma bai a cikin ka'ida ce dole sai a jami'i shi dama ce muna iya ga abin da zai gyara mu kamar jami'i ba ce a dole ta yi ta sunna ce an saba sunna a ba saba sunna ba eh ba saba sunna ba eh dama ce an kai maka yi annabi yayi ya raba ya ya hada ya raba sami to ta gidanka manga sallah to shi dai an ka ce mazamana an majalisi yin akwai sallah a korin sallah a wurin ajiye ɗaya na masallaci inda wurin sallah ne ake haɗuwa da sallah inda ana kiran sallah ana sallah ya zama masallaci mai bayan ajiya inda ana kiran sallah a wurin ana sallah a wurin iya matsashin masallaci kasaru kwana nawa za mu je gaba wa haddathani an malik har yanzu ku tuna muna maganar jami'in ba kasar ba har yanzu a zo zamu maganar kasar ta musamman yanzu muna magana hada sallah biyu a bulaguro ko a gida magana ne magana ko tuna a kaurinta yanzu za mu je a gaba wajen ita kasar sallah ba mu da musamman yanzu dai muna cikin maganar hada sallah guda biyu a bulaguro ko a gida duka ana iya yi dama hakon gardin kenan baban hada sallah fil hadar wa safar ko hada sallah jami'in jami'in bayan salatai ne hada sallah biyu a hadar da gida wa safar da bulaguro shi yanzu muke kai da kawo kika wani hujujin karshen gaba daya gashi mun samu ɗaya rana annabi kun ya azhar da asar ya gama su yayi magarba isha kuma a gida kuma can ruwa ta musulun ya yi bayani akan cikin yayi ne dan ɗauke kumci ga kuma wannan ruwa imam muslim ya rahoto wannan ruwa da makaranta ruwa ta imam muslim kai imam bukhari imam malik ya kawo kuma akwai cikin to a cikin sai muslim kin ya kawo min gara hafin wala matar a cikin sai muslim mashi imam malik ya kawo fi gara hafin wala safar dan dai ruwa ta inganta illa nan fi imam malik ne kala ce an malik ara zalika kan sai matar ni ina ga wannan a cikin halin damana ne ruwa wannan shi ne makaranta tun harkon karatun na mota malik imam malik ya yi bayani kan irin wannan wurare ya ce ina ma ana bashar wasu bai kutu fanzuru fi ra'ayi fukul ma abu ta zaba suna fukuzu ma galiba ta suna fiturku ya ce ni mutum ne kamar kowa an malik ya ce ina daidai ina kuskure ku diba cikin abin da ce ara kina ra'ayina da wani kiran fa'inta ta ce zai kawo da sai ce ni a fahimta ta kamar zanen a ce ara shi ke na iya ɗaukar iya zaton iya zaton shi ga wannan abin zaton shi ne ke iya tsammani wannan abin a cikin damana na annabi wani abu haka ciko sai mama da ya karantar da mu ku diba duka ra'ayi abin da yake ra'ayi na ne abin da ya daidai da ƙur'ani da sunna ku riƙe abin da ya saba ma ƙur'ani suna ku bar shi kaga akan wannan ya gina mu kan kwarin madogara yanzu nan kaga da yace fi matar to he ga ruwaya ta ibn abbas wanda muslim ya ruwato ya ce bige matarin ba ruwan ba kake nan zai ma aje wani magana ta cewa a fi matar ne ba ruwan shikenan kaga da fiki da abu a cikin sauki gurin wa haddathani an malik an nafi' أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع العمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وأن رواية شوى النافيك شوى عبد الله بن عمر كان إذا جمع العمراء إذن شو قبلني كان رين ديك شو قبا إذن سكا هذا مغربا دعشاء أتكين حال دامنا في المطر أتكين حال روا جمع معهم شيما إيا هذا وتردسوا su an waga yin wancan zamani ga sahabbai dare manya-manyan sahabbai sanannu masu daraja masu komi amma shugabanci ba hannunsu ba a hannun tabi'ai eh kuma sahabin dole ya bi ko ya bi ko ya sha kashi ko a kashe shi dole ya bi ina ga an sabin malakin cikin sahabbai wani ya zo da mashaka lokacin sarakunan ana sallar juma'a hal asar ba liman shi zaɓi hoto ba hal asar ba hoto ba juma'a ba wa zai ta shigo hoto ba ana jira da ya shigo masallaci ya hikima a zaman tattalin masajid ya yi azahar da asar ya raka abitar asar ya zaman shi hikima eh hikima cikin gwamnati da gwamnati kenan an kai dan ba akwai matsala ka cika sa musu to da annabi a na kodan abubuwan ka abin yazo wannan ya bari labari sai cikin sai musu kace Abu Zar yace zamani zai zo za ku samu shugabanni za su rika jinkirin sallah akan lokacin ta sai Abu Zar ya Rasulullah Abu Zar ya Rasulullah wani umarni za ka min in wannan zamani ya same ni yace kai ka yi sallarka a lokacinta a gida kuma ka zo ka bi sallah a bayansu ka ɗauki ta biyan a matsayin nafila kan zai ce maka a tsoro da tsoro sai aka bada Allah ma kai tsoro matsoroci ne a a ka kaza sun yi tunan garaje aka gara shi kace kai imani kace ka mutu a mutu a'a ce kai sallar ka a gida a lokacin wazai naka kai sallah ta farilla ka a gidanka a lokaci na kirki ko amma dan ka a ce baka sallah ko ba a yi da kai ma sai ka huto don kare kanka cutarwa kai sallah a bayan su ka rubuta nafila duk wannan shugabanni aka samu suna sahabbai dare mai man sahabbai amma mulki hannun yan baya kuma su zalume ne ma zalume ne kwarai na sanin sa jaja jaja da ne duk wannan da kai sahabbai da nan kuma ya kashe su ibn zubair sabbin labin umar ya kashe su ta hannu da za kashe su kuma kashi gashi haka lokaci ne musulunci ya ga gamda komi sai yanzu dai anan kenan shi ma dai irin wannan iya jami'in sallar magariba da iya sallar magariba da jami'in magariba da isha tare da jama'a kuma hadisin ya inganta sahihi ne wa haddathani an malik an ibn shihab annahu sa'ala sani bin abdullah hal yujma'u bayna zuwar wal asr fi safar fa qala na'am la ba'sa bi dhalik alam tara ila إلى سلة الناس بعرفة نعم حديث المقولون موقوف سالم أكما تنبيع بن الشعبي من تنبيع سالم بن عبد الله بن عمر هل يجمع بين الظهر والأسر أنا إيه حدث أكان الظهر دا الأسر في سفر أبو لاغرو لكن تنبيع وأنا حدث أواكو بأي يتشي نعم أنا إيه لا بس ذلك باب اللي هي أحد أسر سيكي باشي مسالي Allah mutara laslatin nasu bi arfa baga mutane suna sallah na mai kan wani wuri wanda kowa ba sabani kowa ya rada sallal azhur da al'asar a arfa kowa da iyayen su za a yi azhur kai tsaye a kan al'asar kuma kowace kasaru yanzu ka hankali da komi an kare ɗaya komi an yi azhar kare ko da kun ta azkar ta ambata Allah kuran wannan kaga ba mu ta kenan wani dalili sai akai kenan ma to inda aka yi wannan to haka sauran ma kenan wani suna ta wancan shi sunan ta wannan baka ɗaukar wancan kuma ka ture wannan tun suna ta kawo kashe wannan kuma kowa ba mai saɓani yara da a arafa ana azur la'asar jami'in jami'in ta ƙadim kanan jami'in ta ƙadim ne an janyo la'asar an yi ta a cikin lokacin azuwar kuma a yi jami'in ta akhiri da duk aikin hajjin kaga a ce a wata karantar wata duniya gaba da kowa da ya zo kowa ya gani dai an zo an yi azur la'asar lokacin azuwar aka haɗa sa kai tare kowa ta yi shi kuma aka je can aka gama magariba da isha a lokacin isha sai kowa ta je can don daman daga arfa za a tashi bayan an ta wada kuma tabbas kan aje can shatai amma ba a yi magariba a arfa da nan ta ba a magariba a arfa ta wada ba a yi nan da kuma lokacin yayi amma ba a yi nan sai ka je musulufa sai a yi magariba da isha kuma a can ka kowane an yi karantarwa an yi jimin takadim an yi ta akhir kenan baka iya turi da kace kuma anan ba a yi tunda ko ne dai gashi ko ne kuma ko ne bi ne akai a ɗaya rana kuma kuma taron duniya ne akai a karantar da ku da jami'i da biyu na taqdimu ta'khir ko ne tabbata sunna wannan shine abinda ya ya mai tambihi kan abin alam tara ila salatu bi arfa baka baka gaba sallar mutane suke arfa ai can biyin aka hada azhar asr wa haddathani an malik أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الزور والعصر وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء وانا رواية تا علي بن حسين كيتشيوا منذ الله صلى الله عليه وسلم ya ce idan arad an yasira ya kasance in iya so ya wuni iya tahiya kai tsaya sai ya har tsakanin magariba a zuhur da la'asar zai zama bai sabka biyu kenan sai ya tare wuri guda ke su don duka wani akwai rage yawan tsayawa kasan tsaya ce tahiya yawan tsayawa ke rage rage rage tahiya ko a mota mota yawan tsaya iya bata tahiya amma haɗawa wuri guda iya baka sauki na ka ci gaba tahiyar ka ya ce in ya son kenan tahiyya ta wuni guda yana hada tsakanin azur da asar wai za a rada an yasir da nau in iya so kuma ya ci gaba da wannan tahiyya cikin dare zai yi nan ma jama'a bainar maghrib wal isha iya hada tsakanin magariba da isha yusu wannan kuma kowane kin na ta'khirakin ne na taqdim kin kowane yana yi wannan shine abin da yake da alaka da hada sallah biyu a cikin bulaguro ko a gida mun ji dai wace wannan jami'in bai buƙatar na kuma saka magana yanzu misali jami'in da za a yi sai gabanin iya misali yanzu min sallah min sallah misali magarba a cika an an wara wata akwai hadirewa ba ta an samu dan rubutu an raba lokaci he an a tare ne kai tsaki a ana iya koma kai ku dawo ku dawo a sallah eh ana iya ko da an wara wata a dawo ko ko anan misali nan an ce ba a yi nawa ce dai kana jami'in bisu iya na misali ba jami'in zai sa magarba ba na isha ba ayi magarba ka dan watsi duk ina sabata gyara ne na sai na kace ana ana jami'in isha ba shi abin da mun sai biyu kuma in sallar isha ta ce an wuce eh babu sharadin tartib ko dole sai an yi kai tsaye yau kai dai min fa'idata ai daman dalilin ba da damar jami'in saboda fadalar jami'i dan kai kauce muku to idan kai ɗaya ne da gidanka gagama a lokaci bakan da ruwe dama kuma sauna wani mamarin da wani jami'a in kana an kiyar masallaci ni yin ta yata a bakan damar daman dalilin jami'in ne nan ka a watsi haduwa ta yau hala haka ba dama a yi jami'i tare amma da kai ɗaya ne ka ta gidan sallah a lokaci baka dalili kai baka uzurin yin jami'in jikin sallah tun da kai ɗaya ne ka ci gidan lokaci ya ka sallaka ba da wani abu wannan ka shi abu ne wanda bai da matsala da yawa kan abu in yawa kana sai ƙasar salati fi safar nan ne maganar rage sallah a cikin halin bulaguro yanzu mai ake cewa kenan a rage ta da asa ake rage da sallah uku ake rage uku ce ake ragewa da azuhur da la'asar da isha magariba tana nan wurin ta uku ce asuba tana wurin ta biyu ce ba yin ta daya ba magariba biyu uku ce ake da gyakurin eh wannan dalilin bulaguro maganar rage sallah dalilin bulaguro wannan sunna za mu ga to mu karanta hadisin da yake cewa wannan da ya gabata hadisin ya inganta tabbas da inganta da sahihi da gairi ne قصر صلاة فطر رجي صلى أتكين بلاغرو حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد بن أسيد أنه أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحذر في القرآن لا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل wani isuku abdullahi bin umar ita ya baban abdurrahman mun samu salatul khawf da sallar gida a cikin alkur'ani amma ba mu samu sallar bulaguro ba a cikin alkur'ani bayan gashi nassin qur'ani rabbana zalatum fil ardi laysa lakum jinaahun an taqsumu min salatikum in khifta an tadkhulu zulka kafaru to nan shi duka wannan aya duk da su zasu kawo tawilin abun in khifta an tadkhulu zulka kafaru su suke cewa kenan an kun tsoron babu lahi gurege sallah a cikin bulaguro an kun ji tsoron a fitinne ku sai suka ce salatul khawf ce kenan sassan da wacce ayar zalatum fil ardi ba an gurin bulago sama kasa falista alaikum jinahu an ta kusurin salati babu lai babu lai kurkure ga sallah to sun sun yarda wannan magana rage sallah bulaguro amma su magana sharadin cewa in khiftu an afsira kullu sun kafaru yan kun tsoron fitina ka hore kenan a halin tsoro ne wannan ina ga Abu Ya'la ne yake cewa naman Umar wannan tambaya yace yaya aka yi har yanzu naga kuna kasarin ana rage sallah bayan Allah subhanahu ta'ala ya kawo in kun ji tsoron fitina kahore ne ba lai ku rage sallah yanzu ga muna cikin aminci ba yaki ba komai ya za ka san sallah haka ga Umar Abu Yala ne cewa sai Umar ya ce wallahi wannan magana da kai ni ma haka na raya a raina amma Imam Zalai manzo Allah yana raye sai ya Rasulullah ga wannan aya an yi magana kaza kaza ta ce babu lahi ku rage sallah in kuna cikin bula in kuna cikin tahiya in kun tsoron fitar kawai ya rasulullahi ga muna cikin aminci yaya ya ce wannan sababi ne rukusa ce Allah ba ku ku ci gaba da yin ta ba an kare ba kada ta fito ta kare rukun daga da shi ma aka yi tsaron shi yanda Allah ya sa umar yaron ta mai da kai shi da samu kala ya ce a tutu ga qur'ani ya ce kullun ya cika halin tsoro to shi da sakwan alqur'ani ya ce wannan dalili ne farkon al'amarin amma daga aka kuma shi manzo Allah shi ba shi sakwan alqur'ani ba har ya mutu iyaye bai tabbata sallah ba labaro ba cikin halin nutsuwan ma eh hatta ake haji da haji dawo haji haji dawo ko ta yaki ce haji sai ta ta aminci ba bai ba baki ba yaki haji amma haji haji dawo kasar sallah yake haka sahabbai haka suke kasar sallah suke bayan shi to kenan da qur'ani za kawo ga nasu bakama shine a gaba da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam to idan manzon sallallahu shi aka bada qur'ani yayi kasar sallah ba cikin halin tsoro ba sahabbai suke tare da shi sun kasar sallah ba cikin halin tsoro ba kenan ka kawo na ayyama ba wurin ta bane anzu shi yasa anan ibnu umar ke ce mishi to mu dai yace adanan wana inna Allah azza wa jalla ba'asa Muhammad ba ba'asa ilaina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dai Allah mai girma da buwaya ya aika mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar alamu shi'a ba mu san da komi ba fa inna ma naf'alu kama ra'aynahu yaf'al yanda yayi haka zamu yi kai huta eh shi'a ko ba mu san komi ba kenan nan in akwai karantarwa harka addini ba haka ta ra'ayi ni ina ga kaza ba ra'ayi ga wani ba karantarwa ce an ce a yi kaza haka za ka yi a bari a bari kurin a bari mana aiki da kwallowa ga insayin banza a a kurin haka aka ce ka yi haka za ka yi ta mu dai ba mu san da komi ba Allah ya kuma da Muhammadu sallama ba mu san da komi ba ke duk abin da muka ga yayi za mu yi kamar yanda yayi to shi mu san zama iyayen kasarin sallah a cikin bulaguro ba magana tsoron komi ba sai tsoro ba shi magana kenan sai ya ce wa haddasa ni kuma duka kamar muka bayan duk wata wannan ruwa da ta inganta wa haddasa ni an malik an sani bin kaisan an urwa bin zubair an aisha ne ba ta maza ke ɗanku to mai lokacin ba dama ya mutsa insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته